alaihi to ki dai san musa da Allah shari'i
bukatar karatu da tukunan sannan mu shiga sauran ita kuliya yawan nasu na
الله نعم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون نعم الله سبحانه وتعالى يتكبر جاء منا akan cewa zai wajabta rahamarsa da mutanen da suka yi imani waɗanda suka ji tsoron Allah kuma suka yi imani da ayoyinmu sai ci gaba da cewa allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الله سبحانه وتعالى يكتوى الذين يتبعون الرسول النبي الأمية waɗannan waɗanda su ne suke bibiyar ar-rasula manzo annabiya annabi al-ummiya ummi jiya mun yi magana akan ummi din da kuma rabe-raben da abinda malamai suka yi magana a kansa duk da akwai annahas a cikin malaman nahawu ya ce mansubun ne ila ummul qura ummul qura sunan makka ne wani tun zira ummul qura wa man haula haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mata sunan haka saboda haka ummul qura suna ne na makka to tunda sunanta ummul qura ana so a ce annabi dan makka to shi yasa sai aka ce masa ummi haka annahas ya ce shi dan haka annabiyar ummiya الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل wanda suke samun sa rubutacce a wajensu a cikin attaura da injil jiya mun yi magana mun yi riwaya ta Abdullahi bin Amr bin al-As wacce Bukhari ya kawo daga Aqa bin Yasar daga shi Abdullahi bin Amr bin al-As din akan maganar a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin attaura ya faɗa ya ce masa ina so ka sifanta mana wani abu mana na daga sifar manzan Allah a cikin attaura Abdullahi bin Amr bin al-As yana yawan dudduba irin littattafai na ahlul kitab saboda haka sai Abdullahi bin Amr bin al-As ya ce masa ai wallahi innahu la mawsufun fit tawrati kama wusifa fil qur'an aw bi ba'd awsafihi fil qur'an an sifanta shi a cikin attaura da ire-iren wani bangare na sifar da Allah subhanahu wataala ya yi masa a cikin alqur'ani ko kuma kamar yadda aka sifanta shi a cikin alkur'ani inda ya magana ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli sammaytuka almutawakkil laysa bifazzin wala ghalizin wala sakhabin fil aswaq ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا حميا وآذانا سما وقلوبا غلفا وهكذا يقول عن نفس بخاري لدى أطاع بن يسار لدى عبد الله بن عمرو بن العاص ياتي ياتي وانا النبي من أيكوكا شاهدا من شيدا ومبشرا من قرقدي ونذيرا ومبشرا من بشارة ونذيرا من قرقدي wa hirzan lil ummiyin kuma kariya ga waɗannan ummiyai din mutanen makka waɗanda ba sa iya karatu ba sa iya rubutu a bisa fasarar cewa ummi wanda baya karatu baya rubutu ne sannan yace kai bawa na ne kuma manzo na na sa maka suna almutawakkil mai dogaro da Allah laisa bi fazzin bai zama mai kaushin hali ba wala galizin bai zama mai kakkausar harshe ba wala saqatin fil aswaq bai zama mai yin tarati a kasuwa ba sannan wala yadfa'u as-sayyi'ata bis-sayyi'a aw wala yadfa'u as-sayyi'ata bis wala yadfa'u bis-sayyi'ati as-sayyi'ata baya ije mummunan abu da wani mummuna din walakin ya'fu sai dai sai ya rangwame wa yaghfir ya yafiya sannan Allah ya ce walan yakbirahu Allah ta'ala Allah ba zai karbi ransa ba hatta yuqima bihi millata al-awja'a har sai ya miƙar da wata al'umma ko kuma wani addini na waɗansu mutane wanda wannan addinin karkataccen addini ne kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma bi an yaqulu la ilaha illallah su ce la ilaha illallah su kadaita Allah kenan sannan Allah zai zai bude wasu fusko a idanuwa waɗanda suke makafi da shi ويفتح به أعينا عميا وآذانا سما da kuma kunnuwan da suka zama kurame wa quluban gulfan da kuma wasu zukata waɗanda suka zama an sa musu kwaba an tare su an rufe su to wannan aka abin ya sa'ar yake cewa a wata riwayan da ba ta bukhari ba a ta bukhari a haka ta tsaya yace amma sai ya haɗu da ka'abul ahbar da ya haɗu da ka'abul ahbar sai yake ce mashi sufanta mana irin sufofin manzon Allah a cikin attaura mana yace da ya tashi sai ga shi ya karanta shi daidai da yadda Abdullahi bin Amr bin al ya faɗa wato bai bambance ko harafi ba haka yadda ya faɗa haka ya faɗa to illa iyaka sai dai aka ce sai dai shi sai karanta shi da kamar irin lahajar su a nan wajen sai yake cewa kaman azanan sumuman wa kuluban gulufan maimakon gulfan da ya faɗa sai a ayunan umuyan din sai ce umuyan wa azanan sumuman wa kuluban gulufan haka ya faɗa maimakon can wa azanan saboda wancan ya fi fusha ya fi balarabe ne shi gaba da baya to abinda aka faɗa kenan a ciki amma akwai riwayar ma da take nuna har da garin da za a haife shi mauliduhu bi makka wa muhajiru wa muhajiruhu bi taba aw bi tayba da mutanen da za a zauna tare da su da siffofin mutanen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa duk akwai su a cikin littafai da yawa na at-taura da ma injil ya'muruhum bil ma'ruf yana umartar su da kyawawan ayyuka wa yanhahum 'anil munkar kuma yana hanin su akan mummunan aiki ya'muruhum bil ma'ruf manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin abin da yake fanti da shi shine al'amru bil ma'ruf kuma wannan abun har ma sai gashi Allah subhanahu wata'ala yana yaban al'ummarsa da haka yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ku ne biyayyar al'ummar da aka fitar ga mutane daga cikin abin da aka baku nake bantuwa shine kuka zamanto ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuma akwai inda Allah ya faɗa a baya yace wal takum minkum ummatun yad'una ila al khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya zama akwai wata al'umma a cikin waɗanda suke kira zuwa ga aikin alkhairi kuma suna aiki mai kyau suna umarni da ayi abu mai kyau kuma suna yin hani akan mummunan aiki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan abin da yake bantu da shi kenan al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar shi yasa ma da yazo a cikin jera abubuwa na sadaka da irin abubuwan da yake nun da yake yi da ake so dan adam yayi dan ya ƙara kusanci zuwa ga Allah lokacin da hadisin nan na Abu Zar al-Ghifari na waɗansu mutane daga cikin sahabban annabi suka zo wajen manzon Allah suna cewa ya Rasulullah zahaba ahlu dusuri bil ujur ai ma abuta dukiya duk sun tafi da lada din suna yin sallah kamar yadda muke yi suna azumi kamar yadda muke yi kuma suna yin sadaka da wani abu da ya saura a dukiyarsu wanda mu kuma bamu da damar da zamu yi wannan sadaka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tusaddiqun kuma Allah bai baku abin da za ku yi sadaka dihi da shi bane da sanaita inna bi kulli takbiratin sadaqa wa bi kulli tahlilatin sadaqa wa bi kulli tahmidatin sadaqa wa amrin bil ma'rufi sadaqa wa nahyin anil munkarin sadaqa kaga nan ma sai ce umarni da kyakkyawan aiki ma sadaka ne hali akan mummunan aiki ma sadaka ne wato saboda me ya faɗaitar da mu zuwa ga aikin alkhairi ya kuma a faɗaitar da mu zuwa ga kokarin mu rika yin hani akan mummunan aiki saboda haka yana daga cikin abin da Allah yake banci al'ummar mu da ita al-busiri yana cewa nabiyyun al-amirun nahi shine annabi mu wanda yake al-amiru mai umarni annahi mai yin hani fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'am saboda haka ba a samu wani mutum ɗaya ba wanda ya yi gaskiya cikin fadar a ko kuma ya gaskiya cikin fadar la ba wani wanda ya gaskiya cikin cewa la ba wani wanda ya gaskiya cikin cewa na'am wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya Allah ya saukar masa yadda zai kwadaitar da mu zuwa ga ƙara dankon aikin alkhairi da kuma yin hari akan mummunan aiki dan haka da ya tashi magana a cikin aya yace inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم سيأتي التائبون العابدون الحامدون السائبون الراكبون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله سيتمي وبشر المؤمنين سبب هذا أبن يكي سو مؤمنين su zamanto masu umarni da kyakkyawan aiki masu yin hani akan mummunan aiki don haka ya yi umarni da kyakkyawan aiki ya yi hani akan mummunan aiki kuma ya koya mana mu ma mu rika yin umarni da kyakkyawan aiki mu rika yin hani da mummunan aiki ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu daɗaɗan abubuwa jiya mun fara yin magana akan tsayibat din nan tsayibat din nan wasu sun yi magana akan cewa dukkanin abubuwa masu daɗi a baka su ake magana akai yayin da wasu suka ce a'a abubuwa na halaliya ake magana wasu kuma suka ce a abinda ake nufi wato abubuwa ne masu daɗi a baka amma sai kuka haramta su kuka haramta ma kanku su ko kuma aka haramta muku su kamar misali in ana magana da yahudu da ahlul kitab Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya na cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tad kar ku haramta dada dan abubuwan abinda Allah ya halatta muku ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون kada ku faɗa da kawai abu ya yi muku daɗi a baki ku ce abu kaza halaliya ne wannan kuma haramiya ne don kiri ƙarya ga Allah waɗannan masu kirar ƙarya ga Allah ba abin da Allah ya saukar ba ba sa rabauta kuma akwai inda Allah yake cewa qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala qul Allahu azina lakum am 'ala Allahi taftarun yanzu abin da aka saukar muku na daga arziki kuka mai da wani haramiya kuka mai da wani halaliya Allah ne ya umarce ku da yin haka yi muku izini ko ko kuna kiran ƙarya ne ga Allah kaga Allah bai muku izini ba kuma Allah yana faɗa a wata ayar yana cewa ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin allazina kafaru yaktaruna 'ala Allah al-kadhiba wa aktharuhum la yaqilun Allah bai sanya wani haramci ba na daga bahira ko sa'iba ko wasila ko ham duk wani nau'i ne na raƙuma mutane masu kafirci suna cikin kirar ƙarya kawai ga Allah mafi yawan su ma kuma ba su da hankali to akwai kuma akwai kuma abin da Allah ne ya haramta musu fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira wa akhlihim ar-riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwal an-nas bil batil haka Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya masa saboda zaluncin mutanen da suka zama masu yahudanci shi yasa sai muka haramta musu tsayyibati waɗannan daɗaɗan abubuwan da uhillat lahum da an halatta musu a gare su wa bi sakkihim an sabilillahi kaseera da kuma tare mutane da suke a bisa tafarkin Allah da yawa to wannan kenan haka nan kuma Allah subhanahu wataala ya ce wa alal ladina hadu harramna kulli dhi zufur wa min al-baqari wal ghanami harramna alayhim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-hawaya aw ma ikhtalata bi'azm dhalika jazainahum bi baqihim wa inna lasadiqun kaga sai ce wa alal ladina hadu a bisa waɗannan waɗanda suka zama yahudawa su kuma walal ladina hadu harramna kulli dhi zufur mun haramta musu dukkanin abin da ya zama mai tako ko mai farce wa min al-baqari wal ghanami kuma da sani shanu da kuma tumaki ƙananan dabbobi haramna alaihim shuhumahuma mun haramta musu kitsansa kitsansu illa ma hamala zuhuruhuma sai fa irin kitse mabi gadan baya wanda yake jikin kashi awil hawaya ko mai bin uwar hanji shine ake ce mashi me mazawari ko eh aw maktalata bi azmin ko kuma wanda ya gaurayi da kashi din wanda gadan bayan sa ya dauka ko wanda ya gauri daga shi zalika da zainahu bi babihim haka muka saka musu da wannan zalincin nasu wa inna lasadiquna kuma mun yi gaskiya cikin abin da muka faɗa so kaga waɗannan abubuwan duka baki daya ko dai abin da suka haramta wa kansu da kansu ko kuma abin da Allah ubangiji ya haramta musu saboda zalunci ko abin da suka haramta ma kansu da Allah muna roƙon ku gobe da Allah ku sa mana wacce ba wireless ba don saboda mu huta da wannan abubuwan eh da Allah a taimaka a sa ta tunda akwai da saboda haka akwai abin da suka haramta ma kawunan su akwai kuma abin da ba su suka haramta ma kawunan su ba Allah ne ya haramta musu kamar yadda muka jawo a waɗannan ayoyi to Allah subhanahu wata'ala sai ke gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo sai ya zama wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu waɗannan daɗaɗan abubuwa ne abubuwa ne daɗaɗa suka zama haramiya a gare su sakamakon su suka haramta ma kansu ko kuma abinda Allah ya haramta musu Allah subhanahu wataala yana gaya mana yana cewa kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin kowane irin abinci halaliya ne ga banu isra'ila sai abinda shi isra'ilu wato annabi yaquba kenan ya haramta ba kansa wannan abun kuma tun kafin a saukar da attaura ne saboda ya yaqub ai shine ya haifi al-asbab wanda a cikin al-asbab din ne ya jikokin su ne aka samu su banu Isra'ila ne dan haka tun kafin a saukar da attaura ne yace dan haka ku zo da attaura ku karanta ta in gaskiya kuke a cikin haka Allah subhanahu wataala ya gaya musu wannan to a dan kenan za mu ce to tsayibat daɗaɗan abubuwan da suka zamanto haramiya gare su ko dai dan kawai tsabar iya yi da wuce gona da iri suka haramta wa kawunansu ko kuma saboda zaluncin da suka yi Allah ya haramta musu to suka ce tsayi ba cikin abin da ake nufi kenan daɗaɗan abubuwa amma sun haramta gare su saboda ɗayan biyu ko dai su suka haramta wa kansu da kansu don azarbabi ko kuma Allah ne ya haramta musu saboda zalunci ɗaya kenan ko kuma abin da ake nufi da tsayibat din nan wasu suka ce halaliya wato idan abu yana da daɗi komin daɗinsa in haramiya ne to ba sunansa tsayibat ba idan abu ba shi da daɗi amma halal ne a ci to komin rashin daɗinsa sunansa tsayib kulla yastawi al-khabith wa tayyib walau a'jabaka kasratu al-khabith to haka yake saboda haka Allah subhanahu wataala anan wajen ya nuna mana abin da yake nufi kenan anan wato at-tayyibat din nan abin da ya zama halaliya shi kuma wannan a a a wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith da Allah subhanahu wataala yace to shine sai aka ce khabith din nan khaba'ith jam'i na khabitha to dukkanin wannan abin da ya zama ba halal ba saboda haka sunansa khaba'ith daga nan ne ma malamai suka ɗauka suka ciri wannan hukuncin na cewa to taba haramiya ce saboda wa yuharrimu alaihimul khaba'itha yana haramta musu abubuwa da suke munana ko na kazanta ko masu dauda to anan wajen sai a tambaya a ce a ai tunda taba ai ba a ce ai haramiya ba ce ba to amma sai a tambaya a ce to taba ɗan shi take yi ko wari take yi ƙanshi taba take ko wari take yi na ji ƙanshin taba ake cewa ko na ji warin taba wari take yi ko to saboda haka wannan yana daga cikin kabiza sannan abu na biyu ta'adin kuɗi ake yi ko ba ta'adin kuɗi ba ta'adin kuɗi ake to Allah ya ce wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ko almubazziranci ake ko ba almubazziranci ba almubazziranci ake yi to Allah ya ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu lirabbihi kafura to wannan kenan sannan cutarwa take yi ko ba ta cutarwa cutarwa take yi ga nassi na masu rubuta ta masu sayar da ita suna rubutawa a cikin falin to shi kuma Allah subhanahu wataala yake wala taqtulu anfusakum wala tulqu bi aydikum ila tahaluka saboda haka a nassin alqur'ani da shi ake istinbadi dama a bada hujja a kai saboda haka malaman da suka tafi akan cewa ba haramiya ba a haramiya ce to sun bi waɗannan ayoyin ne saboda sun ce khabisa ce tana cutar da mai sha tana cutar da wanda yake saurare ana sha ko yana zaune inda ake sha din tana gurbata yanayi dan za a ji wari abun da aka sha ta tana banzatar da dukiya tana sa a yi almubazziranci tana cutar rayuwar mai sha da wanda yake kusa da shi in ana sha yana kusa har ma wani likita ya taɓa kawowa wani misali na abun mamaki yake cewa wato shi yanda mai shan taba yake da kuma wanda baya shan taba idan ka buɗe cikinsu yace za ka tarar da yanayin huhunsu kamar a gina ɗaki guda biyu ne ɗaya sai a shafa masa farar ƙasa ɗaya ma a shafa mar farin fenti amma ɗaya sai a riƙa yin sanwa da ice a ciki kuma babu window babu irin cimilin nan da da hayaki ke fita sai a bashi kawai a ciki sai bayan shekara ɗaya sai a dawo a buɗe su wannan ɗayan kuma ba a aikin komai a cikinsa sai a buɗe su a ga ya za su yi yace to haka cikin mai shan taba yake da cikin wanda baya sha haka yadda zaka ga bambancin wannan haka zaka gani a ciki to kuma idan da za ka yi su a jere wani abun mamaki in ana ta aiki da wannan hayaki in ka bude wannan sai ka ga shi ma ya dan yi dishi dishi ba kamar yadda aka yi shi a baya ba saboda yana da mafautaka da wannan ɗakin da ake bada da hayakin nan to haka kuma mai bada da hayakin a cikinsa saboda haka an ciri hukuncin haramcin taba ne daga wayu harbimu alaihimul kaba'isa to kuma duk da ma muna da hadisai da yawa akwai na Sallallahu bin Amr bin al-As akwai na Sallallahu bin Umar akwai na Abu Musa al-Ash'ari akwai na Abu Huraira akwai na Salman akan kullu muskir haram au kullu muftir haram duk ya zo da lafazi da yawa a cikin hadisi wanda duk an ɗauke su an in an ɗauki ma'anarsu in aka auna ta a jikin taba sai kaga ta yi daidai da su saboda haka yana da kyau a dai sani in mutum zai yi to ya sani ne to kuma abin da yake yi dai ba mai kyau bane to wannan kenan ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إسرهم كما ينا سوء مس إسرهم نوينس إسر نوي الله سبحانه وتعالى ينا سوى ربنا ولا تحمل ولا تحمل علينا إسرا كركة كركة كركة دورا من إسر نوي الإسر نوي ضد إسر دين yana zuwa kuma da ma'anan alkawari kamar kala a qarartum wa qasum ala zalikum isri to nan kuma alkawari na ne to kuma ma amma shi ma ba hausa suna cewa alkawari kaya ne ba to ai kaga shi ma kayan nauyi ne kenan saboda haka shi din ma nauyin ne isr kenan isri alkawari na isran shine alkawari nauyi kamar yadda ce la tahmil alaina isran kar ka dora mana nauyi kama hamaltahu ala alladhina min qablina kamar yadda ka dora mu mutanen da suke gabanin mu rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi kar ka dora mana abinda bamu da ikon iya daukar sa saboda haka isru nauyi ne isru alkawari ne in ka ce alkawari ne to dama alkawari ma ai kayan nauyi ne israhum nauye nauyan su wal aqlal allati kanat alaihim al aqlal jam'u ghull shi kuma kaman shi ne kamar hukumi ko da baibayi amma shi ana sa shi a wajen wuya ne saboda haka duk wani da baibayin da zai musu da zai musu tarnaki shi ake nufi to amma wannan ba na zahi ba hissi ake magana ba ba hissiyin al ba ba wasu sarƙoƙi ba ne da wata kasa a jikinsu ba a'a akwai wasu abubuwa waɗanda suka zama musu nauye-nauye wanda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi a al'umma sai aka cire shi malamai suka magana suka ce daga cikinsu akwai abinda a da zamanin bani isra'ila idan bawali ko najasa ta taba jikin tufafi to tsarkakar wannan abun shine a sa almakashi a datse tufafi sai a datse wajen da sai ka ga riga duk da tambari da mai suna hudodi a jikinta sai a datse shi idan kuma jikin fata ya taba to za a sa wani abu mai karshi kaman abin da ake cewa ina irin dan bantaren tukunyar kasa ya ake ce mishi tsingaro tsingaro za a sa sai a rika kankarewa ana kankarawa ana kankara in yayi jini to ya tsarkaka kenan haka ake musu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka zo al'ummar sai aka sa a bada a sa ruwa sai ka sa ruwa kai wanke shi kenan da ka wanke magana ta kare kowace irin najasa ce kuma ta fita daga ciki shi yasa ake cewa a wankan janaba ko da wankan janaba ne a tare da kai baka iya yadda ake yi ba sai kawai ka zo daga sama sai ka fada cikin ruwa kai nutso kai haka ka goggoga jikinka ka fito wankan ka yayi تعميم الجسد بالماء أكي بكاتا وانا البدء بالميامن قبل المياسر او بالاعالي قبل الاسافل دو ودنن اي wani formalities ne amma abin da ake bukata ai ta'mimul jasadi bil ma'i ai su ake bukata jiki ya game da ruwa tukuna saboda haka in baka iya ba za ka baka da wankan janawa ba sai in ka koyi wannan ka iya ka kyautata ka inganta dan ciki ne akwai sunna akwai mustahabi a cikin wannan abubuwan da aka faɗa maka to in ka same su sai ka dace da shi amma ruwa din shine farkon abu to kaga wannan sai aka ce to shi ma wannan yana daga cikin abin da aka saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim wannan nauyi ne sannan a zamanin su da idan mace tana haihuwa kauracewa gidan baki da suke yi duk abin da ta taba ba yahude ba zai taba shi akwai wanda ya ce mun mai har yanzu ma suna yin haka dan haka idan mace tana haila to gidan barin ta ake ba gida ba za a ci abinci da ita ba ba za ta yi abinci a ci ba ba za ta zauna a gidan da take ciki za a bar gidan kuma ba za a bari ta zo gidan wani gida ba har sai ta tsarkaka su kuma nasara su kuma yanayinsu su kuma sai ya zama su kuma ba sa nisantar mata a cikin waɗannan kwanakin saboda haka ba sa bambanci wajen kwanciya da su ko suna haiza ko ba sa yin haiza wa yasalunaka an anil mahidi kul huwa adafa'atan lin nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin so saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ga yanda ya kamata a yi ka umarce ta ta daure kasan cibiyarta tsakanin cibiyarta da cin da gwiwarta idan ta daure to shi kenan kuma sha'anuka wa alaha sai ka ci gaba za saboda haka za ka kwanta da ita a shimfiɗa ɗaya za ka ci abinci tare da ita za ka yi abinci ka ci za ka sha ruwan sha ka sha za ka kwanta da ita a cikin bargo ɗaya za ka yi mubashara da ita illa iyaka kawai wannan kamar yanzu ka ce ka sa fan shi kenan magana ta ƙare saboda haka kawai a jima'i ne kawai ba za a yi tare da ita ba tarawa ne kawai ba za a yi da ita ba amma wannan ma a zamanin da hakan ba ba a samu ba kaje yadda suke yi su sai su kaurace a bar komai to wannan ma wa yadau anhum isahum ne wal aghlal allati kanat alayhi sannan daga cikin irin tubar su aka ce idan mutum ya aikata zunubi kawai sai a gani a jikin goshin sa an sa wane ya aikata kaza kamar misali ka je ka dan dauke takalmi a masallaci kawai da ka shigo sai a ga tsarikon a jikin goshin mutum barawo haka za a gani saboda haka an fallasa mutum kowa ma sai ya gane barawo ne shi don haka sai ya je yana ta tuba yana ta tuba yana ta tuba ana ta sashe wasu abubuwa ana ta sashe waye da sauransu sannan daga nan sannan a ga abin ya goge yau da gobe an karbi tubar kenan to mu kaga sai Allah ya suturta mu za ka je ka aikata ɗanyen aikin ka ba wanda ya je gani su ma su gabatar da kai ka yi limanci sun gabatar da kai a wajen sallar su wata ita ce mafi girma ayyuka baki daya ba wanda zai fallasa ka kuma idan kai istighfari Allah zai gafarta ba wanda ya je gani to wannan ma yana daga cikin ɗauke wannan nauyi din da aka yi sannan idan aka yi babban zunubi shi kuma a ƙarshe tuban ma sai kaga Allah ya ce kamar yadda su waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijla fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga ubangijinku sai ce musu faqtulu anfusakum ku kashe kawunan ku zalikum khairul lakum inda bari'ikum wannan shi fi alkhairi wajen ku wajen ubangijinku mai kadar ku Allah kenan fataba alaikum sai karbi tuban ku innahu huwa tawwabur rahim saboda haka da aka tashi aka ce to yanzu za a karbi tuban ku amma sai kun kashe kanku ya za su fi kashe kansu din sai Allah Ubangiji ya saukar da duhu a tare da su wani irin yanayi mai duhun gaske sai kawai kowa ya zara takobinsa aka yi ta kashe juna sai da aka gama kuma sannan Allah subhanahu wataala ya sa da su kuma ba asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun sannan muka tashe ku bayan kun mutu to dan haka ake yi in za a yi tuba to yanzu ba istighfari astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi Allah ina tuba ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة حديث سيدنا أبو بكر manzo Allah yana cewa wanda duk yayi istighfari bai tabbata akan zunubi ba inda Allah yake cewa walam yusirru ala ma fa'alu inna bai tabbata akan zunubi ba ko da ya maimaita irin wannan zunubin sau 70 a rana in dai zai istighfari shikenan da suka yi baran baran da shekan iblis ya ce wa izzatika ya rabbi la abrahu uqwi ibadaka ma damat arwahu bi ajsadi na rantse da girman ka ya ubangiji ba zan gushe ba ina fatar da bayinka muddin da rayuwarsu tana rayukansu suna cikin jikinsu Allah ya ce wa izzati wa jalali na rantse da girma na da ɗaukaka ta ni kuma la azalu akthir lahum ba zan gushe ba ina musu gafara mastaka faruni inda sun nemi gafara to shi yasa yanzu idan ka zo ka samu mutum yace maka rike yin istighfari kaza da rana kaza da safe ko kaza da yamma ko kaza da daddare sai wannan abun bai kamata kai wasa da shi ba ko da bai jama aya ko ɗaya ba ko da bai jama hadisi ko ɗaya ba in dai in an ce fasara mun me wannan magana take nufi abinda ake nufi astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa hayy al-qayyum ina neman gafara na Allah ubangijin da ba wani sai shi ba wani ubangiji sai shi rayayye mai tsayawa akan aikin bayi abinda aka ce kenan duk mutumin da ya yarda da kadaitakar Allah ba sai ya tambaye ka me ya hujja akan wannan abu kalama ba ba sai ba ka kawo hadisi ya ayyuhan nas tubu ila Allah jami'an fa inni astaghfirullah akthar min 70 marra aw 100 marra ayi wanda yazo a cikin hadisi da yawa akan wannan su fa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara duk wannan tukuna aje su in dai fasaramar ayar kadai in dai ya taba sallah to ba zai kyala wannan abu ba kayan wasa bane don haka kenan a daina kallon waɗanda suka zo da abu a kalli abun ba ruwanka da suwaye suka zo da shi oho karka yi din karka yi idan in kai za a ce ka bi ko to karka bi su da kai istighfar salati da annabi da aka ce a yi karka ware wani kace specifically dole sai ita a'a ita yi istighfar salati da annabi abinda ake bukata yi salati da annabi ne shi kenan ko ma da wata iri ta yi kayar ka ai panadol ne da tafinol da me paracetamol da waye da sauransu eh wanda biya ma maganin ciwon kai shikenan abin da ake bukata kenan la ilaha illallah din nan da aka ce ake rika fadar ta kar ka damu da suwaye suke yin ta boye kai ta ka dale su ma su ga su eh kar ka ki dan saboda suna yi kar ka ki dan saboda suna yi to wannan yana da kyau a kula da haka eh duk da yanzu zamani abubuwan suna ta dan raguwa wannan kaushin rashin yarda din muna fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara faɗaɗa ilimin mu to wannan dai dai kaga istighfari ta Allah ya ba mu istighfari ta istighfari ta Allah ya yafe yana daga cikin abin da aka yi sannan zamanin su na da babu diya kawai sai kafa dan haka in mutum ya kashe a kashe shi kawai ba magana idan mutum ya cire wani hannu ko a kuskure ne a kama shi a datsewa yi cire wani kunne a kama shi a dace masa haka to daga baya aka yi magana akan kisa wal juruha kisa wa kataba alayhi fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhna bil-udhni was sinna bis-sinni wal juruha kisa fa man tasaddaqa bihi fa huwa kafaratullah wanda yace na yafe ba shikenan fa huwa kafaratullah wallahi la tuksaru saniyatul rubayy ai sharara hadisi ne ko rubayy wata mata ce daga cikin al-ansar wannan din babar ko gogon anas ce anas ibn nazar wasu ce anas ibn nazar aka zo aka ce ai sai kokowa da ɗaya ta karyawa ɗaya wata mata hakoranta na gaba aka kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta haka shikenan sai a cire mata yace wallahi la yace na rantsi da Allah ba za a karya mata hakorinta ba yace ha ba anas ga nasin alqur'ani Allah ya faɗa ya aka ja masa aya ya yi rantsuwa sai gashi Allah subhanahu wata'ala ya yayyafa wa zukatan ƴan uwan wata matar da ita ruwan sanyi a zuciyarsu sai suka suka ce mun yafe to dama Allah ya ce fa man tasaddaqa bihi fa huwa kafaratu wanda ya yafi shikenan ita kanta diya din illa an yasaddaqu aka ce wajen tun sallallahu da ali illa an yasaddaqu sai sun ce sun yafe sai suka ce sun yafe shikenan magana ta kare suka wasu suka ce a ai ya rasulullah mun yafe a kyale ta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da yawa akwai rubba ashqasa akbara bi ibrahim law aqsama ala allahi la barra da yawa akwai mutumin da yake tafiya da raki kayan umma ya yi kura ya yi birgi-birgi gashinsa da alamar ba nutsuwa da kwanciyar hankali a cikinsa in kun ganshi a kallo a kama sai ku rena shi amma da zai rantsuwa ga Allah ya ce wallahi ba za a yi kaza ba sai Allah ya biya ta tasa sai ya yi irin nasa har ma aka ce minhum anas ibn nazar cikin su akwai anas ibn nazar shi kenan kuma aka wuce maganar wannan duk yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya bamu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sauke mana wannan nauyin saboda haka wannan al'adlan din ba na zahirin sa bane nauyin ba na nauyin daukar kaya bane ba na hissi bane na ma'ana ne to waɗannan shine abin da aka yi magana akai wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim falladina amanu bihi waɗanda suka imani da shi wa azzaruhu suka girmama shi litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asira wannan ta'zir din an ce girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake yi tare da neman za a taimake shi a koda wani lokaci saboda wannan da wato azziruhu wa tuwaqqiruhu wasu sun ce ai tu'azziruhu ku girmama shi wa tuwaqqiruhu ma ku girmama shi wasu ka ce tu'azziruhu ku taimake shi wa tuwaqqiruhu ku girmama shi idan mun ce a girmama shi shine ake nufi da wato azziruhu to wato wakiruhu ma takidi ne na ƙara girmama shi idan mun ce a taimake shi ne wato azziruhu a taimake shi to ita kuma wannan ayar ta ce wa azzaruhu wa nasaruhu saboda haka suka taimake suka ƙara taimakon sa sai a ce to in haka ne to a raba wasu wato azziruhu ku girmama a can wajen ku taimake shi wato wakiruhu ku girmama shi a nan kuma sai a ce wa azzaruhu suka girmama shi wa nasaruhu suka taimake shi to kaga shikenan an yi balancing wa azzaruhu wa nasaruhu suka taimake shi suka girmama shi ko suka girmama shi suka taimake shi ko kuma da duka ɗayan wattaba'un nura allazi unzila ma'ahu suka bi wannan hasken wanda aka bi aka saukar tare da shi girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani abu ne wanda yake buƙatar kowane musulmi ya kasance a gare shi duk mutumin da yake ganin girman wani abu fiye da na manzon Allah a zuciyarsa to wallahi imanin sa ragagge ne kowaye shi duk mutumin da yake jin son wani abu fiye da san manzon Allah a ransa to wallahi imanin sa ragagge ne kowaye shi duk mutumin da yake ganin kaskanci ko ja baya ko reni ko kwatanta kansa da janabin sayyid na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wallahi imanin sa ragagge ne kowaye shi sai ka ji manzon Allah ka fi so fiye da komai sai ka ji manzon Allah ka fi so fiye da kowa wallahi ba'athani bil haqqi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in na rantsa da wanda ya aiko ni da gaskiya babu ɗayan ku da zai zama mai imani sai ya zama ni ya fi so fiye da ƴaƴansa da iyayensa da duk mutanen duniya baki daya muddin bai ji haka ba to bai samu imani ba annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim manzo Allah shi ya fi cancanta da mu'minai fiye da kansu aka kama wani daga cikin mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Makka suka kama shi kafin su musulunta suka rika gana mara azaba suna hura wuta a karkashin sa sun masa gwafa sun daura kafarsa daya a wancan gwafar daya a wannan hannunsa daya a nan daya hannun nasa a nan sun hura wuta a karkashi suka ce yanzu wannan azabar da muke gana ma kana so ya zama a ce ba kai ne a wajen ba Muhammadu ne a nan wajen ya ce yau ai ku sani ba ya ce Muhammadu yana can gida kwance a kan gadansa ƙaya ta soke shi to da a yi haka gwara ku linka mun wannan azabar sau dubu suka ce ba mu taɓa ganin mutanen da suke bala'in san mutumin su ba kamar mutanen Muhammadu ga Muhammadu to saboda haka haka ake so duk wani mai imani ya zo matan nan da aka je badar aka dawo uhudu aka je uhudu aka dawo an rarrotsa kowa an ji ciwo mutane ciwo aka zo aka tafi aka haɗu da ita akan hanya faɗa da take cewa take ma fa'ala rasulullah wata ba ansariya ce ya labarin manzon Allah fa ma fa'ala rasulullah manzon Allah fa me ya faru gare shi suka ce huwa bi khair kam yanda kike so haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa bi khair kama turidin manzon Allah yana ne ce ku nuna mun shi an ce an ce mata an kashe maki dan uwanki amma tambaya take ce ina manzon Allah fa ya labarin manzon Allah babanki ma an kashe cewa take manzon Allah fa ya labarin mijinki ma an an kashe shi wai malamai suna cewa daga wannan wajen zuwa za ta shiga ta kaba wanda zai ba ta haƙurin da suwar mijinta dan uwanta ko babanta su ba da an kashe su amma cewa take manzon Allah fa da aka ce shi kan lafiyar sa kalau ce yana ina aka ce gashi tan ko da ta ga manzon Allah daga hannunsa da ta yi ta daga hannu tana kullu musibatin ba'daka ya rasulullahi la jar duk wata musibar da ta da ta taba ta shafe mu in ba kai ta taba mana ba manzon Allah to mai sauki ce so sai ka zama ka fi son kowa ka fi son sa fiye da kowa fiye da komai fiye da kai kanka saboda aulabil mu'minina min anfusih manzon Allah kake fara kawowa kafin ka kawo kai kanka sai ka ji ka fi son sa fiye da komai sai ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ka fi ganin girmansa sai ka ji wani abu wanda duk ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba abun wasa ne sai fa idan ya danganta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka duk wani san da ba na manzon Allah ba to labarin banza ne wa hal yata'atta hubbu ghairi muhammadin فحب سوى الماء العماية والفسق سوى حب آل المصطفى وصحابه ومن كان صديقا متى حقق الحق وقوم قفوا منهاج أولئك سرمدا فأمرهم صدق وحبهم صدق فمالك والنعمان أحمد كلهم كذا الشافعي لولاهم أزلم الأفق كذاك أبو العباس أحمد سيدي كذاك الجنيد السالك العيلم الخرق وكم بينهم أو بعدهم من محمد وعبد بنور منهم يهتدي الخلق قد اقتبسوا من ضوء أحمد فارتقوا ذرى قنن في المجد ما فوقها فوق saboda haka wato abinda ake nufi duk wani so duk yake yanzu san wani ba manzan Allah ba ma zai yi yo ai san duk wani ba manzan Allah almahi ba wallahi makamta ne da fasikanci sai fa san iyalin gidan manzan Allah da sahabbansa sai kuma san wanda ake san shi dan saboda yana son manzan Allah duk wani wanda ake so fa ana son sa ne dan yana son manzan Allah duk wani wanda zaka so ba dan saboda manzan Allah ba to shirme kake yi ba kuma shi ma bai da son da kake mar ba shi ma bai shi yasa nake ga muku masu cewa suna son Shehu Ibrahim amma suna rena janabin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ƙarya suke ba manzan Shehu Ibrahim suke so ba ba za su ga haka ba sai ran tashi alkiyama zai ce ba ruwan su da su ina ruwa yo ina ruwan shehu da duk wanda ba ya san manzo Allah yace duk wata kyautar da wani zai mun to sunan ta rowa duk wata kyauta da wani zai mun to a waje na sunan wannan kyautar rowa in ba ta manzon Allah ba ce saboda haka sai ka ji ka ji kan manzon Allah maganar reni ko wani abu ga janabin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ka rinka subul da baka akan wata magana saboda wani abu wanda zaka ga ruwaya a wani hadisi hadisin mene hadisin muslim daga daga Hammad ibn Salma daga Thabit al-Bunani daga Anas ibn Malik manzon Allah ya ce wai inna abi wa abaka bin nar babana da babanka duk suna wuta kai ka dauki wata tutar wannan abun wai da ita zaka rika yayatawa kana magana akai wai kai kana cewa iyayen annabi suna wuta wai da wannan za ka rika faɗa a masallaci kana jin alkur'ani kana ba ka ce baban mutum yana wuta suna wani abu me ka gani kuma sannan wai ni wani abu da za ka lura da shi shi sai ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kadai aka rena iyaye wanda yake jin wannan hadisin zai ja maka akwai hadisin da al-hakim ya ruwaya a mustadrak abu dawud da imamu ahmad sun kawo shi da isnadin zuwa ga sayyidina abdullahi ibn zubair radiyallahu anhu aw radiyallahu anhuma zubair ibn al-awwam huwa sahabi aidan eh radiyallahu anhuma yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana yace ya atikum ikrimatu ibn abi jahl mu'minan muhajiran la tasubbu abahu fa inna sabba al-mayyit yu'dhi al-hayya wa la yablughu al-mayyit ikrima dan abu jahal zai zo muku yana mumini muhajiri kar a ƙara zagin babansa waye baban abu jahal ikrima dan abu jahal zai zo muku yana mumini mai kar a ƙara zagin babansa saboda zagin mamaci baya kaiwa ga mamacin kuma yana ɓatawa makusancin shi rayayye rai sayyidina rasulullah ka hana a zagi abu jahal saboda ba ɗansa ikrima dan abu jahal wanda yana daga cikin kwamandojin yaƙin uhud ba sai da aka yi fatu maka fa ikrima ya musulunta amma sayyidina rasulullah ta hana a zagi babansa baban nan nasa abu jahal ne kai kai masa inkiya da abu jahal amma har yanzu kai ba a daina zagin iyayenka ba saboda hamadu bin salma ya rawaita hadisi daga sabit al-bunani daga anas bin malik ba wata munakaka da za a wannan abun saboda wannan hadisin har aya sai a zungure saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba ma yin azaba sai mun aiko manzo so yaushe aka kira iyayen manzon Allah suka ki babansa sanda ya rasu manzon Allah yana ciki da wata biyu mahaifiyarsa sanda ta rasu manzon Allah yana da shekara shida shi kuma Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina ba ma azabtarwa hatta nab'atha rasula sai mun aiko manzo in yayi kira an ki sannan sai ai azaba duk wani tawili da zaka yi ma wannan hadisin akwai tawilat da yawa da malamai suka yi amma in zaka kawo to waɗannan su abinda kawai yake musu dadi a baki suke iyayen na wuta ba za su yarda da wannan tawilin ba amma za su dau wannan tawilin su tafi wajen waccan ayat da shi ta wajen wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula kai ka ce ba musulmai bane suke kai ka ce waɗanda ba musulmai bane ta karkashin kasa suke zugo su wata riba za ka samu so kai ka san a yayyayen naka suke wata riba za ka samu don kasan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam suna wuta kuma ina gaya mana mu abin da aka koya mana girmama magabata amma da ba don haka ba da mun sulle muku wannan hammadu bin salama din kusan kowaye shi a fallasa shi a rara a kasuwa kusan kowaye shi inda abin da muke a dama malama hadisi kusan kowaye shi amma dubu salama din shi yasa bukhari bai waita masa hadisi ko ɗaya ba in banda ta'alikan da ya faɗa kana da sayyid bukhari da gani ya faɗa masa hadisi ɗaya ta aligar amma isnadan musnadan bai kawo mar hadisi ba duk da ya zo a nan wajen ba ruwansu ya wuce ayar alkur'ani za a iya zungure ta saboda wannan ayar alkur'ani fa ita babu maudu'i babu waye babu da'ifi babu mubdili babu munqati babu mawsuli ba kowannen ta mawsuli ne marfu'i ne ila hadratul rabb tabaraka wa ta'ala la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi coge ko zarmiya ko harambel ko ƙari ko ragi duk ba zai zo alƙur'ani ba da ka faɗa za a gane amma duk da haka za a yi wannan a kai to sai ka ji ranka na sosuwa in ana taɓa janajin sayyid na rasulullah za ka zama mai imani falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu dole ka tashi tsaye ka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka ji an ce an taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka zo kana samun mutane ko kana buga musu waya kana cewa a ai an yi kaza an yi kaza an yi kaza wani abin da ya baka mamaki sai ka ji wani dan jarida ya bugo maka waya mana Allah ya yi hakuri ya bugo maka waya ya ce maka wallahi mun yi hira da wani mutumi yanzu yana cewa kaza kaza kaza kaza da majaladin sayyidina rasulullah ya kamata aka maka a san matakin da za a dauka akan kai kana aikin me an taba sayyidina rasulullah kuma me ne yanzu yana iya maka misali ta ai aikin mu na jarida bai baka dama ka kare manzon Allah ba aikin ka na jarida ranar tashin alkiyama aikin jarida za a tambaye ko manzon Allah za a tambaye ka duk wani mai danyen kan da kaga yana wannan abun ka nuna baka tare da shi a cikin wannan abun karka ta cewa na'am na'am na'am tare da kafin zuciyarka ba haka bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama janabi ne ba na wasa ba janabi ne ba na wasa ba Allah ma bai dauki janabin manzon Allah da wasa ba dan haka balle wani kai a kawai malam mutum ya sha miyar kukarsa wai sai ta so kawai wai ce wai shi a shafiyar sai na rasulullah zai tunkara kai wa kuma sannan wai a ce wai kuma a saurara maka to kuma kana aikin mai tokai sai wani malami ne zai kare ma manzon Allah an taba maka imanin naka idan babanka aka zaga za ka kira wani ne a to sai amma in an taba iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba wani wani akai wani zai same ka ce babanka dan wuta ne shi ne abin da aka yi wani akai ya kike tunanin wannan magana da za ku yi da shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan ana ta faɗa har ma ana daukan abu a matsayin karatu ana daukan abu a matsayin karatu wai in an yi shi a a matsayin an yi karatu ne a cikin sa akai ba za a yadda ko kaɗan ka taɓa wannan abun ba babu tawili babu bin rijalul isnad babu wata magana da za ka yi saboda ya zo a cikin sahihu muslim baka isa ka ce komai akan wannan ba amma in ka ce wa makun namu azubina hatta na fata rasula to nan wajen sai malam ya dauko jakar tawilin sai ya rataya ya tafi nan zai tawili a nan wajen ayat tana daukar tawili shi ko wancan hadisin baya daukar tawili saboda kalamun kadimun ne dan haka ya kamata a kula da wannan janabi wattaba'u nura alladhi unzila ma'ahu suka bi wannan haske wanda aka saukar ma'ahu tare da shi an fasarta shi da alqur'ani duk da wasu malamai sun ce ma'ahu din ma'anansa alaihi wato ma'anan ma'ahu unzila alaihi kaga alqur'ani kenan an-nur kuma dama ai sunan alqur'ani ne ko yana daga cikin sunayen alqur'ani ula'ika humul muflihun to waɗannan su ne masu babban rabo waɗanda suka zama sun yi waɗancan abubuwa da aka yi magana a kai to yanzu sai ka ja kuriya ayyuhan nasu قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله يؤمنون بالله يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون أتجي وانا آية قل يا أيها الناس كجاء مسكة يا كومتاني إني رسول الله إليكم جميعا ni manzo ne na Allah gare ku baki ɗaya wannan allazi lahu mulku samawati wal ardi dinnan ana cewa ana komawa ne da shi ya zama na atiga Allah da yace rasulullahi kamar ka ce inni rasulullahi allazi lahu mulku samawati wal ardi ni manzo ne na Allah zuwa gare ku Allah wanda shi ke da mulkin sama da ƙasa wanda la ilaha illa huwa ba wani ubangiji abun bauta da gaskiya sai shi yuhyi wa yumit shi ke rayawa shi ne kuma mai kashewa fa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzon nan nasa wannan a manzon nasa annabi ummi annabin nan ummi الذي يؤمن بالله وكلماته wanda shine yake yin imani da Allah da kalimomin Allah wattabi'uhu kuma ku bi shi cikin abin da yazo da shi la'allakum tahtadun ko kun samu shiriya to ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an to nan ma muna da magana da yawa akan sa dan haka zamu tsaya a nan mu kwana a cikin insha Allah ta'ala gobe in mun tashi za mu ci gaba da magana akan matsayin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka babu babu wanda zaka kwatanta da irin matsayinsa domin ba wanda ya kai shi ba wanda ya matso kusa da shi ba wanda zai ce a darajar sa ga shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah ashhadu annaka qad ballaghta risala wa addayta al-amana wa nasahta al-umma wa jahadta fillahi haqqa jihadi allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أكسر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعول به علينا مصائب الدنيا ومتلنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلام إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح القادم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Thank you.